اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم فتكوى بها جبالهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنفتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallaci na juma'a na jokale domin kawar tafsirin alkur'ani mai girma kamar da aka saba a cikin kowane dare na ramadan yau ga shi da ikon Allah za mu ɗora kamar da aka saba wanda yau mun ini sha shidda ga wannan wata mai albarka hijira ta shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ishirin da shidda ga wata na uku miladiya isa ɗan maryam dubu biyu da ishirin da hudu da fata Allah subhanahu wa ta'ala mana jagoranci muna cikin suratul tauba a zo tafsiri na marece mun tsaya daidai aya ta talatin da biyar yanzu nan za mu tashi kan aya ta talatin da shidda Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah
إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين
Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah lalle kidayen watanni a gurin Allah isna ashara shaharan su ne watanni goma sha ɗaya idayen watanni a wurin Allah na shekara su ne watanni goma sha biyu kenan shekara tana da wata ɗaiɗai har wata goma sha biyu Allah ya ce fi kitabin lahi kuma wannan yana na cikin littafin Allah idayen watanni a wurin Allah watanni goma sha biyu ne kuma Allah ya ce fi kitabin lahi cikin littafin Allah a wanda ce ƙur'ani kawai sai mu ce ya nuna mu shi kuma in ka ce ba ƙur'ani ake nuhi ba lauhul mahfuz sai mu ce ma in shiwa ina kake da aya amma wanda yake biye da sunna sai karantar da ke da Allah ya ce fi kitabillah yana cikin yana nan cikin lauhil mahfuz wanda wannan Allah ya sanya watanni su kasance goma sha biyu na shekara yau ma khalaqa Allah samawati wal ard turar da Allah ya halitta sammai bakwai da kasai bakwai turar da Allah ya halitta sammai bakwai ya halitta kasai bakwai Allah ya kaddari shekara za ta kasance gota goma sha biyu ne shi ne yau ma khalaƙa samawati wal ard ranar da Allah ya samai da ƙasa tun wannan Allah ya ƙaddara ya ƙaddara shekara za ta kasance wata goma sha biyu tun wannan lokaci Allah ya ce minha daga cikin watannin nan goma sha biyu minha daga cikinsu Allah ya ce arba'atun hurum akwai watanni hudu masu alhurma akwai watanni hudu masu alhurma wanda Allah ya haramta a zub da jini a cikinsu, Allah ya haramta a yi yaƙi, Allah ya haramta a yi tashi hankali a cikinsu. Su wannan watanni ko da musulmi da kahirai, Allah ya hana musu yaƙi. Sai fa in kahirai ne sun ka tsangwamo musulmi, in kahirai ne sun ka shawo hada, to wannan Allah ya ba musulmi dama. na cewa su yaƙe su yalla mun fahimta amma kawai musulmi su kai wa kare hari Allah ya hana sai ko in su ne sun ka ƙetare iyaka kamar da Allah ya tafa mana ita da alaikum ba aka du alaihi bi misli ma ta da alaikum yace kuma ash-shahrul haram bi shahrul haram wa hurmatu qisas watanni masu alhurma tamka watanni masu alhurma ne wal hurmat qisas alhurma za a yi qisasi ma'ana in ka keta mutuncin mutum ka keta shari'a dan kana kahiri an hana musulmi yayi in ka ce ka keta haƙƙin musulmi sai Allah ba su dama su keta su keta haƙƙinka ko da cikin wata mai alhurma ne to amma musulmi a ce su kai hari da kahirai saboda manyan su ne Allah ya hana to balanta balantana musulmi da musulmi a ce gatan suna yaƙi suna faɗa wa junansu suna gaba suna kiyayya suna cin mutuncin juna kaga wannan haramun ne dukkanin watanni to balantana watanni masu alhurma shi ne Allah ce min ha arba'atul hurum daga cikin watanni goma sha biyu na shekara akwai watanni hudu masu alhurma to kaga yanzu wanda ya ce ƙur'ani kawai in kan muka mai ƙur'ani bai kansu wane su ne wane su ne watanni hudu tunda Allah ya ce akwai su watanni hudu masu alhurma wane su ne yana kasu Allah bai kasu amma sai Allah- kuma Allah ta fi kitabin lai kaga amma kaga sai Allah bai fayyace mana su yace wata na farko shine wata na al-muharram wata ne mai alhurma dole a kiyaye mutuncinsa a kiyaye alhurmarsa da wata na rajab wata na bakwai wata na bakwai da wata na zulqa'ida da wata na zulhijja ma'ana wata na sha da wata na sha biyu su ne arba'atul hurum watanni hudu masu alhurma to kun ga wannan watanni da Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shaharan fi kitabillahi watanni ne namu mu musulmi mu musulmi su ne watanninmu su ne ya kamata mu mayar da hankali da sanin su su ne ya kamata duk wani asarkinmu duk wani programkinmu duk wani tsare-tsarenmu mu rika yi a cikinsu amma ka riba yadda an karin shaye mu ka riba yadda an karin shaye mu yanzu wani ma ya haɗa ma sunansu ba iya wani ko wani abin shiga tsakaninka da shi na kuɗi ba ya son kamar lissan wata na musulunci sai dai wancan watan da ba a gani to kuma gashi Allah ya karantar da mu cewa qul huwa mawaqitu lin-nas wal hajj da Allah ya ce yas'alunaka 'anil ahilla sahabbai na tambaya ka dangane da jirajiran watanni jirajiran watanni ma'ana yanda wata yake hutuwa jinjirin wata kuma kakin kwambi a kwambi sai ga ya fara girma an ya cika yanda yake kuma daga baya sai ya ya koma ragewa ya koma ragewa har ya koma yanda yake sai Allah ya ce ai duk idan kun ga wata ya shigo Allah ya ce qul hiya mawaqitu lin-nas ka karantar da su lokuta ne na ibada ga mutane ma'ana Allah ya sanya wannan watanni su kasance lokuta na ibadan mu yanzu ba ga shi wata na Ramadan ba ya shigo lokacin ibada ne wal hajj ga aiki hajji nan zai zo to zakka ba ibada bace hatta zakka da masu fitar da zakka ana so su riƙa lisai wannan watanni na musulunci hatta alƙawalinka da wani ko riƙa girma watanninku na musulunci ka ba mutum haya shago ko ya ɗauki haya gare ka ko haya gida da sararsu ko riƙa girma watanninku na musulunci amma saboda mun yi waci da wannan ba ruwanmu da watanni na musulunci da yawa daga cikinmu balantana mu san sunayensu ma kaga wannan ko akwai kumiya Allah sa mu dace to wata ranko shine al-muharram shine shahrullah shahrullah al-muharram wata na farko annabi yace wata Allah ne nabi akwai safar wata nabi kenan na uku akwai rabiul awwal wata na uku na biyu na hudu akwai rabiul akhari wata na hudu kenan na biyar akwai jumadal awwali shi ne na nawa na biyar na shidda jumadal akhiri shi ne na shidda ko na bakwai na shidda afuwan sai rajab shi ne wata na bakwai rajab yana cikin watanni masu alhurma sai sha'aban wata na takwas sai wannan da muke cikinsa wata na ramadan sai wata na goma shi ne shawwal sai wata na sha ɗai zulqa'ida sai wata na sha biyu zulhijja to wannan su ne watannin da Allah ya sanya muna mu musulmi ba mu da watanni sama gare su su ne ake gani su hito a ce ga can kuma su ne an karanta da mu azkar addu'a da kaga wata ya sai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amn wal imani والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى باسي وتانا رمضان با duk wata iya to haka ake so ka yi saboda babu watan da ba ka ibada cikin shi ai ba wata azumi da ake ibada ba duk wata kana ibada ciki to yanzu da wata ya hito ka ce Allahumma ahallahu alaina ma'ana Allah ka sayya wannan wata gare mu ya kasance gare mu bil amni muna cikin aminci wal imani ga imani was salamati ga koshin lafiya wal islamu ga musulunci wat tawfiqi da yin daidai duk abin da zamu yi na ibada mu yi daidai lima tuhibbu rabbana wa tarda da abinda ubangiji yake so ya yarda da shi da Allah ko addu'a sai kai da wannan in kai kan Allah ya karba ma babu abin da zai ba karba bai ba ga Allah to wannan wata da kun ka matsu da shi ka faɗa mana addu'a da yake yi kuma ku faɗa mana yaushe yake hitowa wata ba gani ne da Allah ko wanda ta gani ne sai dai rubuta da kalandare ko kuna ganin shi a na hawa ƙahuna to ga wanda ake gani amma sai a bar shi sai a kama hawa ƙahotar to gaskiya duk yadda za mu ba da himma da waɗancan watanni lalle mu ba da himma ɗari bisa ɗari ga wannan don su ne wannan namu su ne asali duk abin da za mu ne ibada mu daga kudanci wancan sai mu bar su akan babin lalura in lalura ce ba yadda za a yi dole aikinka da shi ne za a biyan ka ko ba haka ba da shi ne ma'aikatar ko ake muku tsari ake muku program wannan a ɗauke shi babin lalura amma kai in za ka asar kinka da wani can to da Allah ka gin motsa ka da musulunci sai kullum kana lisani ne yau watan kaza ne muke amma babu watan da ake lisai sai watan azumi da watan aiki hajji shi na kawai watan azumi shi na ɗaya ake lisai yau watan gana nawa shi ke wani sha'aban don mu kai da ramadan da ya gaskiya kamata mu kiyaye shi ne Allah ya ce yau ma khalaqa samawati wal arda to da Allah ya tsammaye da kasai sai ya so watanni 12 ne Allah ya ce minha arba'atul hurum daga cikin su akwai watanni hudu masu alhurma Allah ya ce zalika ad-dinul qayyim wannan shine addini Allah mai kakke wannan shine addini mai kakke na ku bauta ma Allah a cikin wannan watanni kar ku zalunci kawunan ku a cikin wannan watanni masu alhurma wannan shi ne addinin Allah ake bayyana muku kuma addinin Allah mai kakke ne babu zalunci la zarara wala dirara ka gani shi yasa Allah ce fala tazlimu fihinna anfusakum kar ku zalunci kawunan ku cikin wannan watanni ana bayani kan wannan watanni hudu masu alhurma amma zamewan magana ana nufin dukkanin watanni dukkanin wata kar ku zalunci kawunan ku to balantana watanni masu alhurma Allah ya ce wa qatilul mushrikina kafatan in kun tashi ya da kahirai ku yaƙe su gaba ɗayan ku mana ce gaba ɗayan ku kowane ya daura niyya ta addinin da yake yi ibadar da yake yi domin ya kanyar da kafirci ne duka addinin shi na musulunci kowane ya samu rayuwarsa aikin da yake yi ko da aiki ya hada shi ga wanda suke kahirai to ya sanya mu zuciya ta yi wannan aiki da yake son da yake ya kare da kahirai ma'ana ya ɗabi'ance su ɗabi'a wadda musulunci shi ya karantar kuma shi ya ɗabi'antu da ɗabi'a ta musuluncinsa ta nan sai shi ya ƙi kahirai cikin aikin nan ta sanadiyya ta ma wasu su karɓi addinin musulunci ka kama kayan ƙi kahirci ne saboda ita wannan wannan gaba gaba ce mai faɗi ba wai sai lokacin da ake dukan makamai ana yaƙi ba shi yaƙin kahirci ko da yaushe ana yin shi ko da yaushe musulmi ana son su yaƙi kahirci da iliminsu da ɗabi'arsu da dukiyarsu da ihsaninsu da suke yi hanyar don mutane sun karɓi addinin musulunci wanda ba ba su san shi ba ka Allah ce kamar yau katilu na kuma kafa kamar yadda suke yaƙa ku gaba ɗai yanzu kuna gani ɓangaren abin da ya shafi kiristanci da sauran aƙidodi yanda kowane yake sanya ma kansa da mai karamin karhi da mai ban karhi yanda dai duk lokaci zuwa lokaci suke zuba gidan suke zuba mu gidau da su dukiya sun sa mu kansu wannan ko gujiya take sai suwa ko gujiya take sai suwa inda lokacin ne yake sai kin zo kin bar gurin boki wasu abin kuriya ne a ce mutum shi na sana'a shi sati guda ko wata guda bai zo ya bar gudunmuwa ba to mu musulmi ba gidauniyar ake budewa don gane tallafa mu addini babu ruwan da tallafawa ko da an tashi cewa a taimaka fi sabilillah sai ga muna dibin juna a ce kan yana alaji wani kai ya yi ta waje ko kenan kamar da shi na aiki kuma kai kana da za mu gani cikin wannan sura sabai an ce a taimaka fi sabilillahi wasu ce wallahi kunna natahamilu abinda natahamilu da ko muke ta mu yi domin mu sayya dukiyar mu cikin aikin Allah da ko ba sai su ta soyayya ce su zaka sai suwa dan dai su ma su ba da abin da sun kai ƙarfi ko mutum ta shiyo kwadago ya samu da bino shi ma ce ga gudunmuwa da ya ba suwa saboda a ta yi jihadi amma mu ya muke yi shi yasa su kahare in sun tashi ya kanmu gaba ɗaya ne suke ya kanmu da an ce gudunmuwa kowa ba su ake yi mun gani yakin nan na badar da an ka yi shela sun kai bayan ai yakin badar sun ce kowa ya zame za a tallafa domin a yaƙi muhammad kowa ne kawo yake yi da mai ƙaramin ƙarfi da mai ƙarfi to kaga nan Allah na karantar da mu lalle ashe in sun tashi ya kanmu gaba ɗaya gaba ɗaya ne suke yi to mu ma haka Allah ya ce in mun tashi ya kasu Allah ya ce wa qatilul mushrikina kafatan ku yaki mushrikai gaba ɗayan ku mun ga dai gaba ɗaya ko ko ma'anawiyan ko hisiyan ma'ana ma'anawiyan ana nuna ma'ana ta ku da duk yanda kake dai cikin kowane hali ka ba da gudunmuwa da addinin ka domin a yaki kahirai ka ɗaukaka addinin ka sama ga kahirci ka murƙushe shi to kaga wannan ma'anawiyan ne in ma hisiyan ne za a yi ta yaƙi to kowane ya tashi ya ta kamar yadda za mu gani duk cikin wannan sura za ta yi mana bayani akwai lokacin da ake da bukata a yadda gaba ɗaya akwai kuma lokacin da ake da bukata wasu su yadda su isan wasu Allah ya ce wa alamu ku sani anna Allah wa alamu anna Allah ma'al muttaqin Allah ya ce ku sani lalle Allah yana tare da masu jin tsoron sa Allah sa muna ciki na'am
إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ويحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين
Allah ya ce inna man nasi'u ziyadatun fil kufri lalle jinkirin haramcin wata mai alhurma zuwa ga wani watan da ba mai alhurma ba Allah ya ce yin wannan jinkiri ziyadatun fil kufri ƙari ne akan kahirci ni Allah yake nuhi abinda Allah yake nuhi yanzu mushrikai idan suna son su biya bukatar su su kai hari ga wasu makiya wannan haramci ba shaye kowa ba hasu hatta zamanin jahiliya sun san wannan watanni ne masu alhurma shi yasa ai shi rajab annabi yake dangana shi da mudar sai ya ce wa rajabu mudar mana da rajab na kabilan mudar wannan su kabilan mudar tun zamanin jahiliya suna kiyaye alhurman wata na rajab saboda sun san ba a yaƙi ciki tun zamanin jahiliya to shi yasa suke girmama shi kaga kenan watanni masu alhurma hatta su ɓangaren kahirar sun san watanni ne tun asali tun tasowa watanni ne wanda ba a yaƙi ciki to amma yanzu suna so in suna so su biya buƙatar su yanzu idan wata ƙabila suna so su kai mata hari su yaƙe ta sai an kai kuma daidai da wannan wata da za su yaƙatta wata ne wanda Allah ya haramta a yaƙi kun sai da suke yi sai su jinkirta haramci ne sai su ce to yanzu tunda an haramta mun yaƙi cikinsa mu mun shinkirta haramci ne ba wannan wata zai zama haramun gare mu ba sai dai wata mai biye mai yanzu rajab wata na bako kaga haramun ne yaƙi cikinsa to na sha'ban ha ba haramta musu yaƙi ba ciki ko ko wata na muharram haramun ne yaƙi ciki to amma safar ha ba haramta yaƙi ba to yanzu sai su ce yanzu su sun haramta maka sun halitta ma kansu wata na muharram haramun ne amma sun hara sun halitta ma kawunan su shi amma sun haramta wata mai bi mai yana ba fahimta da shi Allah ce ai innamal nasi'u jinkirta haramcin wani wata kaga wanci ne sun jinkirta wanda misali da aka haramta musu yanzu ba suna yake haramun ba na muharram misali to sai su jinkirta haramci ne sai su jinkirta haramci ne zuwa ga wata na nawa na safa yanzu mun fahimta yanzu na yake haramun yanzu na kamar su haramta shi amma sai su jinkirta haramci ne su ce a to mun mun jinkirta haramci ne sai wata mai bi mai Allah sa mun gane to shi da Allah ce inna mun nasi ai jinkirin haramci ne jinkirta haramcin wannan wata ku ce yanzu ko jinkirta haramci ne ba yanzu ba sai dai wani ziyartar filkufur ƙari ne akan kafirci ga kafirci kuma kun ƙara wani kafirci saboda su kuma kenan kuma kun san masu halittawa kenan kuma zai doka tana ga hannunku ka ku halitta abin da kuke so ku haramta abin da kuke so saboda yanzu wannan da kuke so haramu ne amma kun halitta ma kanku amma wancan da kuke so ku kai bukatar ku jinkiri ya kuka shi a haramu to shi da Allah ce wannan ƙari ne akan kahirci Allah ya ce da wannan kuma yudallu bihil ladina kafaru ake fata da wanda suke kahirai duk wannan abin da karanta wa shirance Allah ya ce yuhillunahu aman sai kaga sun halitta shi aman wata shekara wa yuharrimunahu aman kuma wata shekara sun haramta shi kaga yanzu sun halitta shi saboda biyan bukatar su amma wa yuharrimunahu aman wata shekara dama in babu wani yaƙi tsakaninsu da wasu mutane sai su bar shi akan haramci ne sai ce a haramun ne ba za mu yi yaƙi saboda daman dai ba su da program kin yaƙi amma can da suke da program kin yaƙi wa sun halatta mu kansu amma yau da ba su da program kin yaƙi wa sai su bar shi haramun kin shi Allah ya ce to dan me suke yin haka suke shinkirta haramcin wani wata zuwa wani Allah ya ce wali waqi'u domin su daidaita iddata ma harrama Allah daidai adadin abin da Allah ya haramta su fahimta su in dai cikin shekara sun ka haramta wata hudu su bukata su ne su haramta wata nawa wata hudu ne dai wanda Allah ya haramta to amma babu ruwansu wanda Allah ya haramta ne ba wanda Allah ya haramta tun da an ce wata hudu ne cikin shekara to su dai bukata su kenan babu ruwansu da wangana ko wangane su dai tun da hudu an haramta babu ruwansu su dai hudu da su haramtawa yadda mun fahimta to shine wani wadi da ta maharam Allah domin su kewaye daidai abin da su yi daidai da daidai abin da Allah ya haramta tun da dai cikin shekara sun haramta maka su wata hudu oho su ne dai wanda Allah ya haramta ba su bane su dai tun da an ce hudu sun halatta shi sun haramta to shine ne wadi da ta maharam Allah Allah ya ce fa yuhillu ma haram Allah sai su halatta fa yuhillu sai su halatta ma haram Allah abin da Allah ya haramta saboda cikin yin haka suke haramta abin da Allah ya halitta abin da suke haramta suke halitta abin da Allah ya haramta tunda inda huduna kawai sun suke so to babu rasu duk wanda sun haramta dai su yi daidai da hudun nan kaga talan sai su bai bukata ta ce a tunda muna haramta hudu duk shekara to ko da wanda dai Allah ya haramta ne dai mu za mu halitta shi tunda dai na gaba dai muna haramta shi igirar da su yi daidai da hudun nan Allah ya ce zuyina lahum su'a amalin shaitan ya kawata mu zuyina lahum an kawata musu amma mun san me kawatawa wa zayyana lahum shaytanu a'malahum shine Allah ta zuyina lahum su a'mal abinnan su a'malihim an kawata musu mununa aikin su wallahu la yahdi al-qawmal kafirin Allah bai shirya mutanen suke kafirai na'am
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا الدنيا في الآخرة إلا قليل التي يا أيها الذين آمنوا يا كم من نمس إيماني التي ما لكم يسميكم ميكي أكنكم إذا قيل لكم يا عند أنك فلا غريكم na cewa in firu ku hita fi sabilillah a cikin hayya Allah ku hita a cikin daga kalmar Allah ku hita zuwa ga jihadi istaqaltum ila al-ardh sai ku kasalance a cikin kasa ba ku son hita sai dai zaman gida Allah ta araditum bil hayati dunya min al-akhirah yanzu kun yarda marayuwar duniya ne akan lahira yanzu duniya kuka yi so ko yi son duniya ne da lahira shi yasa aka ce ku ta zuwa da kalmar Allah ku tashi ku taimaka ma addinin Allah ku tashi ku yi jihadi da dukiyoyinku da rayukanku sai ku kasalance alamu kenan kun son rayuwar duniya kan lahira sai Allah ya ce to in ba ku sani a harkar da ku Allah ya ce fa ma mata'ul hayati dunya ai rayuwar duniya ba ta kasance ba da za a kwatanta ta da lahira bil akhirati da za a kwatanta ta da abin nan rayuwar lahira illa qalil in banda kadan ne kadan ne to annabi dai muna misali dan misalale kaɗan ne ce annabi ce kamar ka zo ka tarar da taiku ne taiku mun san taiku annabi ce sai ka tsoma ɗan yatsa ka cikin taiku to duk abinda ruwa abinda yatsa ka ta ɗibo na ruwa shine daɗin duniya duk yawan ruwan nan da ka baro a cikin taiku su ne daɗin lahira da Allah akwai gami akwai gami babu gami annabi ce hili kawai hili kawai na kwatankwacin bulala cikin aljanna ni ne kawai na kwatankwacin bulala cikin aljanna annabi ya ce ya yi duniya da abin da ke cikin ta ɗan tazara ɗan hili wanda daidai yadda bulala za ta iya sadoka ɗan hili na ga ɗan cikin aljanna ta ɗayan ku in ji annabi aljanna ɗayan ku ɗan hili daidai kwatankwacin aljanna abin nan kwatankwacin bulala annabi ce da za a haɗo shi matsayi ne ya yi duniya da abin da ke cikin ta ya yi duniya da abin da ke cikin ta Allah ka ba mu aljanna rahmak to kaga ba su riga mi ba su riga mi amma sai shi ɗaya zo ya kasalantar da mu da yanzu aiki Allah duk aiki na alkhairi sai ga nan muke da kasala amma aiki da neman kuɗi na neman suna to nan kuma lahiya laure Allah ka kare mu na'am
illa tanfiru yu'azzibukum 'adaban aliman ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير الله إلا تنفروا ها إذن بكو هتبا لكن أكي نيمان كو هتا ها إذن بكو هتبا kun kai zaman ne ku cikin gida da jinku Allah ya ce yi azabukum azaban aliman Allah zai azabtar da ku zai muku azaba azaba mai radadi kuma da kun kai zaman nan kunnan ku sani ba shikenan addinin Allah zai ci baya bane Allah ya ce wa yastabdil qauman ghayrakum sai Allah ya canza ku da wasu wanda ba ku ba kuna gani sai Allah ya kawo masu yi ku da kun kai zaman nan ku wala tadurruhu shay'an ba za ku cutar da Allah da komai ba ba wa yin za ku cutar da shi sai dai ku cutar da kawunanku Allah ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir Allah akan komi mai iko ne ashe kun ga wannan aya tana karatar da mu duk mai yi ma addini hidima sai yana jiji da kai yana ganin mu ne in ba dan mu ba da da'awa ta dushe in ba dan mu ba da karatu kowa ya rasa in ba dan mu ba da kaza ya ci baya wallahi ƙarya ne idan maka ga gani ikwance ga gani duk mai ganin sai da shi addini Allah ya tawalla shi kwanci ne shi gani shi kwanci ne shi gani Allah sai Allah ya kawo ni ko ya kawo su shi sa addini Allah baka alfahari ka ce wallahi mu ne wani kun gani ku ganin muke tai ko Allah kun gani ko ba dan mu wallahi da kaza ya kaza Allah ƙarya ne ƙarya ka kai duk wanda ya zama ne bai cutar da Allah da komai kuma sai Allah ya kawo wanda za su yi da gaske Allah ka jaddada niyoyinmu Allah ka sa danka muke yi na'am
illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru faniyatnayn idh huma fil ghar إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم التي إلا تنصروه
har idan ba ku taimake shi ba cewa da wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce faqad nasarahu Allah tabbas Allah da kai ne ya taimake shi ko ba ku taimake shi ba ko kun ki taimakon sa to Allah ya taimake shi kenan in ba ku taimake shi ma duk guda Allah dai ya taimake shi ai annabi ya ke dangata Allah to shi Allah ce da za ku yi taimako ne kun yi ana cewa ku taimaka ku tashi ayi jihadi ku tashi ku ta tare annabi sai kun ga ki to Allah ya ce ko ba ku taimake shi ba ko kun ki ku taimake shi faqad nasarahu Allah Allah ya taimake shi iz akhrajahu alladhina kafaru sa'ilan da kahirai sun ka fitar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thaniya sunani yana ɗayan mutum biyu kaga ɗayan mutum biyu ya ce yana ɗayan mutum biyu kenan shi na ɗaya ne cikin mutum biyu ga shi ga abubakar Allah ce ir kuma fil ghar ta sa'ilin sun shiga kogo sun ka ɓuya kamar yadda muyi wannan bayani cikin wannan sura cikin suratul anfal ko eh inda wa idh yamkuru bika allazina kafaru muyi wannan bayani ta annabi sun gazo cikin wannan kogo adadin ini uku sun ka ciki wannan kogo abubakar ya ce da a ce kahiran nan sun duko ƙasa gare su zuwa ɗaukar zuwa ɗibin wani abu ƙasar duddugen su da su ya su gane mu saboda kamar misali ga tabin nan babu komi ƙasa sai ka duka zuwa wani abu ai kaga ruwan da annan cikin da hili ne yake to haka ne suke da shi sa annabi ce abubakar ce da za su leko ƙasar duddugen su da suna su gane sai annabi ya ce menene da tanka ga mutum biyan da Allah ne na hukun su ba za su gane mu ba haka abubakar sun kaɗi wannan lokaci su da annabi cikin wannan kogo bayanai sun sha zawa daban-daban kake a shiga kogon iri yadda sayar na abubakar ya shiga diddiba dibi kogon ta ko'ina an ce ko'ina inda kafa take sa abuwa tattaushe in ban da kafa guda wannan kafar ya sa kafa ta ya danne wannan kafar ashe wannan kawar akwai maciji cikinta a ce wannan macijin ya sara abubakar kuma abubakar bai ƙara ba sai da annabi ya lura da gumi yana faɗuwa bisa gare sa sai ya tada kai ne ya ga abubakar ya karyo da zuha ya tambaye shi menene ya faru ya ce an sare shi ne kai sai annabi ya mai addu'a Allah ya ɗauke mai wannan ciwo sun kai zaman da sun kai tare da cewa ɗan sayyidina abubakar yana kawo musu labari ko da yaushe irin halin da ake sa sun ka ɗibi wannan lokaci cikin kogo yana zawa yana ce musu kar ku hito da har yanzu ba su daina neman ku ba har yanzu suna neman ku har yanzu suna neman ku duk abubuwan da ake tattaunawa cikin garin makka yana zawa ya kawo musu labari da sahi da ranar da mareci kuma ga ɗaya abokan ita ke kawo musu abinci haka wannan ga wanda an ɗauki jinga wanda zai jan dawakin abin nan rakuma in lokacin hita yi komi an tsara shi lokacin hita na yi sun ka hito sun kamo hayya sun ka taho abaka ya ce mun kamo hayya mun taho sai ga wani katon duci ya huskanto mu mai inuwa ya ce sai mun ka zama cikin ƙarƙashin wannan inuwa ya ce muna zama wajen wannan ya ce abin nan duci ni shashare ma annabi ko ina ni ma annabi shimfiɗa na ce annabi kwanta ni zai yi gadin ka kwanta ka samu barci ni ba zai yi barci ba zai yi gadin ka Allahu akbar haka abokan ya gada annabi annabi ya samu barci ya samu barci ya huta abakar sai ya tsinki ga wani makayi can ya zo ya tarbe shi ya ce kai makayi wane ne ya ce ni makayi wane ne ya faɗa mai wani daga cikin mutanen maka ni makayin shi ne wasu ce a mutumin madina ne ya ce to muna son ka ba mu nono ya ce akwai nono ya taso musu nono kake ya taso sai da abokan ya ce ka wanke hantsa saniya ya wanke ya wanke kuma akushe ne zai sako nono saboda annabi ne zai sha ya ce yana taso mana nonon ina zawa wajen wannan inuwa kasan duci akwai wawa sai sai na zuba ma wannan nono domin shi sanyi annabi ji daɗin shan wannan nono yace sai na kiyamace in tayar da annabi ina jiran sai annabi ya halaka yace ko kai tsaye sai ga annabi ya halaka yace ni ba shi nono ya sha sai da ya sha ni ko ni sha annabi yace ga abubakar lokacin ta bai ba ko gaga yace ma annabi lokaci ya mutse kawai sun ka kama hayya sun ka tai su bi malam su bi sai da can sun ga alamar ga wani duhu duhu can na mutum ashe waɗanta ta'addan gana wanda muka muku bayan su raƙatu bin malik al'ashasha'i kin nan wani waƙi tun da an sa raƙumi ɗari shi so suka ya ci wannan gajiya eh so ya ci wannan gajiya abubakar ya ce ma annabi ana biye da mu annabi ya waiwaya sai da ya lura da lewa wannan bawan Allah son ne yake waya ya lura cewa su ne ko ba su ba ne annabi daga hannu ya roƙi Allah wannan doki ya kayar da shi bai samu zama wani su ba ya sake kai sai karo na uku ya daga hannu ce da Allah ya mai addu'a ya koma ni dai eh annabi mai addu'a Allah ya sake shi ya kama hanya ya koma to haka su annabi sun kamo hanya su biyu kuma ka dubi matsayin abubakar yadda Allah ya karantar ci wannan aya izu ma fil ghari sai sun shiga wannan kogo haka ne ko izu ya kunu li sahibihi ta yadda ya faɗa ga abokin shi izu ya kunu li sahibihi sa'ilin da ya faɗa ga abokinsa wani na abokin shi abubakar yace la tahzan kar ka samu damuwa inna allaha ma'ana Allah na tare da mu shi yasa maluman tarihi koren cikin hikima mun gani sun ka ce da za ka ce umar da usman da ali ka ce ba su habai ba ne sai a ce ma kai katon dan bid'a ne katon batacce kake kan yi ka tuba ga Allah saboda ka kare na so shi hadisi amma da mutum zai to karara ya ce wallahi abubakar ba sahabi annabi bane to ya zan kahiri qaba'an kahiri ne qaba'an saboda ka ƙaryatar da nasi na alƙur'ani ba wani mutum wanda ƙarara Allah ya kire shi abokin annabi sai abokar siddiq idh yaqulu li sahibihi sa'ilin da ya faɗa ga aboki ne yace la tahzaka ka samu damuwa inna Allah ma'ana Allah na tare da mu wa kai gare shi dole ka bar shi dole in shi a ku bar shi wallahi Allah sai dai bakin ciki ya kashe ku dole ku bar wannan bawan Allah bayan da kun ka yare shi na gani da shi ne Allah ya ce fa'anzan Allah wasu kila taho alaihi sai Allah ya safkar da nutsuwa ta ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wasu na ba da wannan damiri ga abbakar amma damiri yana kuma ga annabi ne shi ne Allah ya ce fa'anzan Allah wasu kila taho alaihi sai Allah ya safkar da nutsuwa ta ga annabi saboda gashi Allah ya ce wa ayyadahu sai Allah ya karfafi annabi kaga wa ayyadahu dole ka ce Allah ya karfafi annabi Allah ya karfafe shi bijunudin lam tarauha da runduna da baku ganta ba Allah ya karfafe su ashe nan da suka suna cikin tsaron Allah shi yasa mun gani suna shiga wannan kogo kai tsaye Allah turo gizo-gizo ya yi gida ya kewaye wannan wuri komi dai rashin hankalin gaba ka zama kusa mutane sun shiga wannan wuri shi yasa ka harin sun zaka ba su ma tunanin su rega wannan kogo don da gidan gizo-gizo kowane ya kewaye ya mutum zai shiga kuma abin mamaki da sun ka biyo shiga nan na ta tsaya amma ba su fara diba wannan saboda dai komai shi hankali ya mutum zai shiga ga gizo-gizo da gizo-gizo ya yi saga a ce mutum ya shiga nan da Allah Allah ya kawar da kallonsu ba su kalli wannan wuri Allah ya karfafe su da raunin da ba su ganta ba Allah ya ce waja'ala haka ne waja'ala kalimatul ina na Allah ya ce waja'ala kal abinna waja'ala kalimata allazina kafaru sufla waja'ala kalimata allazina kafaru sufla Allah ya sanya kalmar kafirci kalmar kafirai ta kasance kasa ita ce shirka ma'ana shirka ta kasance kasa wa kalimatullahi al-ulya kalmar Allah ta kasance ita ce madaukake ita ce kalmar tauhidi Allah ya ce abinna wallahu azizun hakim Allah magwayi ne gwani mai hikima kaga wannan aya tana karanta da matsalar abinda matsayin sayyidina Abubakar ta yadda sun kai tahiya kuma ya tanada domin wannan tahiya ya tanada raƙon wanda za a hawa da wanda za a biya da kuma yadda za a tsara komi har aika salum alu har sun ka zo garin madina cikin wannan aminci na'am
إن انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Allah ce infiru hifafan wa fiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah nan za mu ga Allah ya tsara wata jihadi da salo guda biyu akwai lokacin da ake son hita gaba daya akwai kuma lokacin da ake son wata tawaga ta ta tabar wata to shi ne Allah ya ce infiru hifafan hayran za ku hita ku hita hifafan ko da ba ku da makamman yaki shi ne hifafan tare da cewa wannan za mu gani fassarorin malumma akwai wanda sun kai fassara ɗaya-ɗaya har fassara goma sha shidda ɗaya-ɗaya har sha shidda an ku cikin rayar sariya wani babi na mun gani ya ga kusan fassara kusan goma sha wani abu ko eh kuma kowace fassara ne ga ta dace to na kamar Allah ce in firu hifafan in za ku hita ku hita hifafan yana ɗuga ko da ba ku da makamai ku kama hanyar ku ta zuwa ga jihadi wa fiqalan koda da makamai ku hita kenan sai zai khifafan ku hita koda babu makamai fiqalan kuma ku hita da makamai kaga wasu da farko gine kuma ce in firu khifafan ku hita talakawan ku saboda talakawa su ne khifafan babu nauyi wa fiqalan da mawadatan ku masu nauyi ka gani kuma wasu da cewar ta yi har in firu khifafan ko ta komi ragancin ku wasu ƙalin da masu ƙarfi da raggaye da masu ƙarfi duk a hita har in firu khifafan ko ta koda ba bisa abin hawa ba wasu ƙalin koda bisa abin hawa dai a kama hanya a hita har in firu khifafan ko ta matasan ku majiya ƙarfi gwamnayen da ba su da nauyin gida wasu ƙara da masu nauyin gida duk fasar maluma cewa kuma har safai sun hasar haka kinin jihadi yana buƙatar mutane daban-daban har in fiye khifafan ko da masu ilimin ku abin nan marasa ilimi wasu ƙara da masu ilimi duka dai maluma su tawassara daban-daban abin da dai Allah yake so wajahidu bi amwalikum in kun tashi ta jihadi ku yi jihadi da dukiyoyinku wa anfusukum da rayukanku eh ku ba da dukiyoyi masu dukiyoyi su ba suwa ku sanya rayukan ku saboda ɗaukar kalma abin da ɗaukar kalma Allah duk ku wannan bi sabilillah cikin hayya Allah Allah ya ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine alkhairi gare ku in kun abin da in kun kasance kun sani to har hasar da mun kamanta in firu khifafan ku hita ko da kuna tsofi wa tiqalan kuma lokacin da kuke da ƙarfi shi yasa ya tabbata Anas dan Malik yace anna aba talha aba talha aba talha tsoho ne ya tsoho to qara'a suratu bara'a tsoho ne kada da wannan suratu bara'a fa ata hadhihi al-aya sai zo ga da wannan aya da Allah kariba har za ta kwanta tsoho ya kamo fa tun daga surar warko surar tauba he da ka wannan aya to saboda su kun san sahabbai suna hada aiki abin nan ilimi ne da aiki ma'ana su karanta ko su yi aiki to da karanta wannan wuri faƙala sai ce maɗiya ne ala ara rabbi abin da ke gani lalle ku saurara ubangiji na ya stamfira ni shaban yana neman hitata lokacin da ke saurayi wa shaikhan haka mabayan na tsufa don ga shi ta in biyu khifafu wasu galan kun zai babu kuna yara matasa wasu kalan bayan an tsufa ma'aikata ya ce don haka ba mai hana ni ya ce masu ɗaya ne ya fi zuni ku shirya min kaya zai hita yaƙi ku shirya min kaya ai mai shiri zai hita da shi tsoho bai tsaya ta hita da shi ba ƙala da nuhu sai ɗaya ne sun ka ce haba ba ba kad gazauta ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta qudega haba ba ba kayi yaƙi da annabi babu lungun da ba shi ba sai da Allah ya karɓi rayuwar annabi kana yaƙi tare shi haba sun ka ce wa da zauta ma abi bakar haka ka hita tare abubakar siddiq hatta mata sai da ya mutu kana hita jihadi wa ga zauta ma umar ka hita tare umar kada Allah ka tsaya ka huta sun ka ce fa na hannu na ga su an ka mu za mu hita yaki a kanka mu za mu maka yaki fa ga ce kai jahizuni lalla ku shirya min kai yaki wannan sabatu ni zan kuma wannan ko sai tsoho wani tsoho biyu da kake so ka hana mai ko ni wa kake so ka hana mai ba mu ku so kai ba su shiga daga ko ji mai kalmar da ni ce ko to shi da zan ce ba maka bari mu maka yaki yace ya bayyana wallahi da an ka san yakin nan farake bal bahara sai yankin bahar inda sai an kewaye teku ba ma ta Allah karbi rayuwa ta yi walam yajidu lahu jazira ba a samu inda ƙasa take bi inda za a binne shi yanke ruwa ne ko ina ruwa ne babu inda za cewa ga ƙasa bari a yi rami a binne shi wanda ya yi abin da ya rufe nuna fihi inda za a binne shi illa ba a da saba'ata ayyami sai da sun kai kwana bakwai malam gawo waliyan Allah sai da an kai kwana bakwai babu fili ko babu gidan tsayi amma falam ya taghayyar wallahi bai canza bai canza ba gaji waliyan Allah eh sati guda malam to bancin shi akwai amur bin jamuha shi ko gurmuna a shekara da Allah ta yanke rufe baban wasu karan sun su fahimta su a she ko da gurmun in kana yin hita hita to sai za a hita yaki zamanin annabi ne lamma a kharaja yau uhud lokacin da za a hita ranar uhud za a hita mana a hu banuhu sai dai sun ka hana mai hita sun ci hama baba dan me za ka hita kanu sun ce mai amiraka Allahu Allah ya karbi ya karbi hanzarinka ba Allah ya ce laysa Allah ma harajin ba wala Allah araj harajin wala Allah marid harajin eh Allah ya sai ya ga ciwon da ya karbi hanzarin su Allah ya ce laysa Allah ma harajin makahu babu lahi in ba hita ba wala ala al-a'raj harajin gurmu babu lahi in ba hita ba wala ala al-marid harajin babu lahi ga marashi lafiya in ba hita ba dan ka ba kai hakuri kai gurmu ne فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو عنهم يشكوه يزو yana yi wa annabi yana kan karar ɗaya ne yaƙi uhud za a hita ina son in hita ɗaya suna son su hana min eh fa qala sai annabi yace musu la alaikum an tamna'unahu ba ku da injin ku hana mai la Allah yarzuqu bi shahada dan me za ku hana mai kun ka sani Allah ya arzuta shi da shahada da ya ji haka cewa annabi ya tambaya da Allah Allah ya kaddare ni shiga aljanna ina dingiri sai cikin aljanna ko gurmu annabi ya ce babu gurmu aljanna kowa sai an mai sai fes sai babu gurmu wallahi ya tafi jihadi na kuma Allah ya karbi rawe shi yayin shahada to ga shi rasul Allah mai shahada ko kaga ne to ashirin abin nan in fi khifafa wasu qalan yana duka kowane inda yana yin hita Allah ya ce a hita abin da Allah yake so wajahidu abin nan bi amwalikum aw sun fi sabilillah kuma zalikum khairu lakum in kuntum ta'lamun wannan shine alkhairi gare ku in kun sani wallahi babu abin da yake alkhairi gare mu sai taimaka mu addinin Allah mu yanda addinin Allah da ci gaba da ilimin mu da dukiyan mu da fikiran mu da dukkan wani ni'ima da Allah ya bamu kai yanda addini zai kai ga wasu wallahi ba abin da kai da wannan saboda jihadi shine zirwatu sanamil islam shine tsoro ruwa ma mun ka zama mu kawo mun cuta mu kanmu sai Allah ya kawo wanda za su yi Allah sa mu gane na'am
لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلقون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون wannan munafiqai da ba su yarda jihadi da an ce ta jihadi istaqartum ila al-ard ko ba haka ba Allah ya ce su ho wannan law kana araban qariban inda tahiya ne za in za a kai akwa su ganima kusa ne shine arab ma'ana ganima kenan abin duniya inda in za a kai akwa su abin duniyan nan qariban kusa ne wa safaran qasu da kuma tahiya ba ta da nisa kusa ne Allah ya ce lattaba uka da sun bika daman ɗauki buge ce ɗauki buge suke so ba su wahala amma suna son kuma kuɗi suna son dukiya suna son alkhairi Allah sai rattaba ka inda kusa ne Allah da sun bi ka walakin sai dai ba'udat alaihim shukka ta hira ce ta yi tsawo gare su yaƙi na na tabuka za mu gani nesa ne ta hira ce ta yi tsawo Allah ya ce kuma idan kuka komo ha wa sai halifuna billahi wallahi za su taimako rantsuwa ga Allah wa yalla wasta'ana wallahi da mun samu iko annabi la kharajna ma'akum wallahi da mun fita tare da ku wallahi da ma ci abba musani ba ni fa na yi yunkuri ba na shiga ma abin nan wallahi abubuwa na da sun kai yawa har za su taimako rantsuwa wayanda sun samu dama da sun fita tare da ku Allah ya ce yuhliku da anfusahum suna ta halakar da kawunansu kun ga wannan gaba na yuhliku da anfusahum wala shi ke tabbatar da duk makaryaci yana halakar da kanshi ƙarya halaka ce duk mai rantsuwa kan ƙarya mutum ya tsara rantsuwa ta ƙarya wallahi hala- yana halakar da kanshi ne ka shaidan kada rantsuwa ƙarya gashi Allah ya ce za su ta muku rantsuwa ta ƙarya na cewa inda sun samu damar hita da sun hita Allah ya ce yi hudu kuna alƙusau suna ta halakar da kawo da su rantsuwa musiba ce shi yasa daga cikin rantsa-rantsa ake kira alhamus akwai rantsuwar da ake kira alhamus wanda ita ba ta da kafara tuba ne kawai mutum zashi daga ƙarya ko za akwai ƙarya abin nan rantsuwa mai kafara ko ba haka ba mutum shi yi rantsuwa rantsuwa da zashi wane kai hankuri kame da matarka wallahi ban meshe ta ta ce a wane ba a tuba rantsuwa ne sai a ce to kai kafara mana kai kafara to kaga wannan an ba shi shari'a ta da shi kafara wallahi ne wani kare yana amma kaga abin da yake wallahi ban ƙara taimaka mai sai a ce wani kai tsoron Allah ka ci gaba da taimaka mishi to duk irin wannan rantsuwar da zaka cewa ba za ka yi kaza ba kuma shari'a ta halitta ma kana iya kai kafara to wannan tana da kafara amma rantsuwa ta ƙarya baka gani ka ce wallahi tare da ni wannan shege ni fa tare da ni ne ha tare da ni ne tare da ni ne haka kama yake yi kuma wallahi ƙarya ne shi to wannan rantsuwa ba ta da kafara ko mutum dubu kacciyar ba ta da kafara duk rantsuwa ta ƙarya ba ta da kafara ko ku kana ɗan kasuwa wallahi wani kasuwanci da yanzu sai a hakan ka san ko miya hau ka ga abin da ta ta ce ga zalin soshi amma wallahi ne da dubu yin kaza shike wallahi kuma ƙarya ba ta da kafara Allah ba ta da kafara tuba ne za ka yi ka tuba kuma kar ƙara ƙarya wasa ka rantsuwa da abin ka na sai suwa me sai ya sai in mutum bai sai taya zai wasu ka rantsuwa idan ce ake kira alghamus mai halakar da mutum ita wannan ba ta da kafara tuba ne mutum zashi in mai tuba kuma shi na halakar da kanshi akwai mutane uku wanda annabi ya ce Allah ba zai dube su ba inna alqiyama ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai radadi daga cikin su annabi ya ce wanda yake sayar da kayan shi da rantsuwa ta ƙarya kayan shi ne zai sisuwa amma da rantsuwa ta ƙarya shi na halakar da kawunansu Allah ka kare mu to shine Allah ya ce yuhlikuna anfusahum suna halakar da kawunan su ne wallahu ya'lamu innahum lakazibun Allah ya san ƙarya suke yi Allah ka kare mu daga aikata ƙarya Allah ka kare mu daga aikata aikin ƙarya insha Allah nan zamu dakata sai kuma gobe mu dora afallahu anka lima azinta lahu abin da makaranta dai Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana ɗaya cikin zuciyoyin bayansa ya Allah bayan ka muke Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka ga mana bukatocin mu na alkhairi duk musulmi da a cikin halin kakanaka Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyayenmu ka gafarta ma iyayen iyayenmu duk musulmi da sun karga mu Allah ka sa su huta mu da mun kai sarau Allah kyauta makoman mu ya Allah ƴan uwa musulmi da ba su lafiya gida ko asibiti ko daji Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara mana kasance jari na bauta gare ka ya Allah wanda ka karbi rayukan su Allah ka sa su huta Allah ka gafarta musu dazu yayan mu an ci ya rasu alabin nan Husaini Allah ya karbi rayuwa abin da Allah shi gafarta mai Allah ya gafarta mai Hussein na hajiya narba Allah sa ya huta Allah sa ya huta Allah sa ya huta mutum ne wanda yake da kokari duk mun karkar da ɗaya ne abin nan makaranta yana da cikin iyayen ɗiya masu kula da karatun ɗiyansu suna bibiya abubuwan da ya shafi karatun ɗiyansu Allah ya karbi rayuwa ɗaya da zunna Allah sa ya huta Allah sa ya huta Allah sa ya huta Allah sa ya huta mu da mun kai sau Allah kyauta makomanmu Allah kyauta makomanmu Allah kyauta makomanmu ya Allah ka gafarta mana gafarta mu iyayenmu gafarta mu iyayen iyayenmu duk musulmi da sun karga yamma Allah ya sa sun huta mu da mun kai sawa Allah ya kyauta mu kuma mu ya Allah ka tsare mu gaba gare mu ka tsare mu baya gare mu ka tsare mu dama gare mu ka tsare mu hagu gare mu ka tsare mu sama gare mu ka tsare mu ƙasa gare mu ka tsare mu ta ko ina ya Allah ya Allah wannan ƙasar tamu Allah ka kiyaye ta Allah ka tsare ta ya Allah duk masu nufata wannan ƙasar tamu da shari da bala'i in ma shirwa ne Allah ka shirar da su in ba shirwa Allah ka hada shirin su gare su ya Allah Allah ka kare mu da kariyarka Allah ka kare mu da kariyarka Allah ka kare mu da kariyarka ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله